بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أعطيت والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعملون الله تبارك وتعالى أتكم وإن آوي إذا مكرمتا ينالون إسسا da matsayinsa na wadda shi ne ya cancanta abauta masa saboda abubuwan da yake yi wa halitta wadda shi ya yi su kuma ya shi ya ke samun musu da duk abin da suke bukata ma'ana hankula su dawo kan halitta su gano shi ne ya cancanta abota masa ba mu maka kamar yadda a can bayan ke cewa Allahu khairu nan ba ku tuzo shin Allah ne ya cancanta abauta masa ko kuma waɗannan gumaka da ake yana su da shi to shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa amman khalaqa samawati wal arda yanzu shine ya cancanta shi wannan ubangijin da shi yake halittar sama ya halicci ƙasa kamar yadda ya gaya mana ya halicce shi a cikin kwana shida wa anzalakum minas sama'i ma'an kuma wanda shine wanda yake saukar muku da ruwa daga sama فأنبتنا به هدائق ذات بهجة kuma wannan ruwan saman nan da Allah yake safarwa da shi ne yake tsirar da ainihin gonakai su zanto ma'abuta kyawu ya gyara gonakai su kyau wannan ubangijin shi yake yin wannan ma kana lakum wa antum bi tujaraha ma kana lakum bai kasance gare ku ba ku ɗan adam an tumbitu shajaraha da ku iya ainihin tsirar da bishiyar da ke cikin waɗannan gonakai ba za ku iya ba li adami qudratukum alayhi saboda rashin ikon ku akan yin haka to yanzu a ilahun ma Allah yanzu akwai wani abun bauta tare da Allah wanda shi ma yana yin irin waɗannan abubuwa akwai yi an san shi ne bawa Allah ya ce bal hum qaumun ya'qilun bal bari kun dai su waɗannan kafirai qaumun mutane ne ya'qiluna wanda suke ainihin kaucewa ga wannan gaskiya suna bin barna shine yusufuna billah suna haɗa Allah da ghairihi waninsa waɗannan kafirai abin da suke yi kenan sun bar Allah da ya halicci sama da ƙasa ya yi ruwan sama ya yi gonakai ya yi duk abubuwan nan suna haɗa shi da wani sa.
أمن جعل قرارا وجعل كلالا أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين هاجنا إله مع الله فلم تكن لا يعلمون
أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون Allah tabaraka ta'ala ya ci gaba da bayani yace shi ya ga cancanta a bautawa ne shi wannan ubangijin nan da ja'ala da wanda ya sanya ƙasa ta zama ƙararan matabbata ga ƙasa dai a ɗan yana takata har ya ma iya cire takalminsa ya takata babu wani tsini babu wani ƙayoyi a tare da ita yadda idan ɗan adam ya taka zai fasa masa ƙafa da ita ƙasa za ta fasa masa ƙafa ko kuma za ta lumar da saurinsa duk wannan ubangiji da ta ba ka ta'ala shi ya shimfiɗa wannan ƙasan ta zanto masabbata ba ta ainihin karkacewa ba ta girgiza da mutane tana nan dara wajala kilalaha anharan sannan shi wannan ubangiji ba da ya cancanta a bauta masa shi ne wadda ya sanya anharan ƙoramai kilalaha a tsakanin wannan ƙasa ɗin a ƙasan ta ya sa ƙoramai shi wannan ubangiji ya zama ga wani wuri ya zama ƙorama ne ni'ima an yi shirki-shirki an ruwa da yawa ga ruwa yana gudana wannan ubangiji shi yi wannan ba yake yi wa zalaha rawasiya sannan shi ne ya sanya rawasiya manyan duwatsu wadda suka tabbatar da ƙasa ɗin saboda ruwa ne duwatsu aka zo aka shimfiɗa ainihin ƙasa wannan duwatsun ubangijin nan fa shine ya shimfiɗa su suka zanto tabbatattun duwatsu a kan ƙasa wanda ta su duwatsun su suka rike ƙasar yadda ba za ta girgiza ba ba za ta lume ba haka tana zaune yadda ɗan adam zai iya amfani da ita wajen bainal bahrain hajuwa har yanzu shi wannan shine wannan ubangijin nan da ya sanya koguna guda biyu suka zanto akwai hajizan wani shamaki wani abun tsarewa bain al'azbi wal milhi la yaqtalitu ahaduhum bil akhar cewa yasa wata maraba a tsakanin ruwa guda biyu ɗaya ruwan ruwan daɗi ɗaya ruwan ruwan zarfi yana da kalin gishiri amma ga ruwan duka suna tafiya a kogi guda ɗaya amma wannan baya canja wannan ɗanɗano wannan baya canjawa wannan ɗanɗano duka kuma a cikin kogi guda ɗaya ruwan suke tafiya wannan ubangijin shi wannan a ilahun ma'allah yanzu akwai abin bauta tare da Allah a ce akwai wani wanda ya cancanta abota masu tare da Allah amsan shi ne babu bal aksarhum la ya'lamun Allah ya ce bal bari aksarhum su dai mafi yawan kafiran nan la ya'lamuna ba sa sanin tauhidahu kadai ta Allah tabaraka wa ta'ala أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله قليلا ما تذكرون
أمن يجيب المضطر إذا دعوه يكشف السوء ويسألكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون Allah ne har yanzu ya ci gaba da bayani yana jawo hankalin kafirai da dukkan masu hankali su gane abubuwan da Allah ya yi yake yi kuma yake nuna cewa shi ne ya cancanta a bauta masa ya ce an mani bibin mutsara yanzu wannan wanda yake amsa wa mabukaci bukatarsa misali wanda yake cikin halin bukata shi allah nan fa shi ne yake amsa masa ainihin biyan bukata in ya shiga wani yanayi duk mutumin da ya shiga yanayi a rayuwa to fa Allah yake kira Allah shi ne yake amsa masa idza da'ahu idan ya kira ubangiji yayi addu'a to Allah shi ne yake ainihin amsa kiran mabukaci din wa yaktubu su'a kuma ya yaye masa ainihin mummunan abun da ya same shi shi ubangiji idan aka roƙe shi to yakan yaye damuwar da ta damu mai damuwa din wannan ubangiji shi yake yin wannan wa yas'alukum khulafa'a al-ard kuma wannan ubangijin shine da yake sanya ku ku zama hanifofin Allah a bayan ƙasa tun kafin ku annabi adam alaihi salatu wassalam ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa ya ni zan sanya halifa na a bayan ƙasa kuma a can karatunmu na baya ma yana cewa abun nan وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دين دينهم الذي ارتضي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم وامنا يعبدونني ولا يشركون بهم شيئا wannan ubangijin shi yake halifar da ku a doron ƙasa ku zama halifofinsa shi wannan ubangiji wai tsarafin kula fara a ilahu ma'allah yanzu Allah aka an bauta tare da Allah wanda ya cancanta a bauta masa tare da Allah babu shi kalilan ma tazakkaru Allah ya ce kaɗan daga cikin mutane suke wa'azantuwa su gane wannan
أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح مجرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون malamai sun ce ita wannan aya amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yashifu su'a wa yas'alukum khulafa'a a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun ana karanta ta a duk sanda lokacin da mutum ya samu kansa cikin wani yanayi na tashin hankali ya zama ba gaba ba baya ya shiga wani hali na tsanani na tsoro ko wani abu ne na firgici haka to ana karanta ta kamar yadda ya zo a cikin tafsir na ibn kafir an taɓa samun wani mutum wadda ya ɗauki wani mai haya wadda kamar mai haya na abin hawa a wancan zamani din da alfadari haka a lokacin da shi ake irin wannan kamar a ce keke na yanzu ko a ce ko haka to sai ɗauke shi a kan za su biyo wani waje to shi fasinjan akwai hanyoyi guda biyu ɗaya hanyar ta fi kusa amma tana da hatsari hanyar ana iya samun 'yan fashi da makamantansu a wannan hanya ɗaya hanyar kuma ta fi tsayi amma ne ba a samun matsala shi fasinjan sai mai daukan nasa alfadarin ya matsa a kan sai sun bi hanya gajeruwa sai shi ma fazin ya ce a'a baya su a bi wannan hanya saboda ai hanyar ba ta da kyau har dai da karshe rinjaye shi sai su bi hanya mafi kusan amma wadda ba ta da kyau shi kenan sun kama hanya sun tattabi an ce a hanya din ma suka ga gawawwaki da yawa na mutane cewa an yi barna a hanya din kenan to bayan nan ma kuma sun ƙara gaba sai asalin wadda ya ɗauko fasinjan mai alfadarin kenan sai ya ce su sauka nan wani da suka sauka sai ya zaro takwabi ya ce zai kashe shi zai kashe wadda ya ɗauko ɗin sai ya ce masa a shi ne zai kashe fasinjan kenan to shi kenan sai ya ce a da Allah ya bar shi shi duk abin da ya mallaka ya bar masa sai ce masa a dama a wannan kan ba wani abin nan shi dai kawai yana bukatar ya kashe shi sai ce to Allah yana roƙonsa yana so kafin ya kashe shi yana so ya nafila saboda abin nan to sai Allah ya ce mutum shi ne to ya yadda zai yi nafila shi ne da yi alwala zai yi nafilan sai ya rasa ma abin da zai karanta a nafilan nasa saboda ga halin da yake ciki shi kenan sai Allah sai kimsa masa wannan aya amma yujibu al-mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yatlakum khulafa'u law aydahum Allah qalilan ma tadhakkarun sai ta zo masa to da ya karanta ta nan take sai ya ga wani ma- ah, yana kan doki ingarman doki tare da takwabi ya yi kan mutumin sai ya cika musu takwabi a kirjinsa sai ya kashe shi sai ki tambayansa bawan Allah kai ko daga ina kake har kasan halin da nake ciki ga zo kamun dauki sai ya ce ai wanda ya kimsa ma ayan da ka karanta shi ya turo ni zan kama dauki wannan shine aka ce ana karanta ta saboda duk halin da mutum ya shiga na tashin hankali in ya karanta insha Allah zai samu mafita a halin da yake ciki amma ne ji mu wa da da'ahu ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ايام مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نصرا بيده لرحمته اله مع الله تعالى الله عما يشركون har yanzu Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana abubuwan da yake wa halitta saboda ya jawo hankalin mu gane cewa shi ne ya cancanta mu bauta masa ya ce gumaka ne ya kamata a bauta wa koko wannan ubangijin nan da ya haɗi ku fi zulmatin barni wanda yake shiryar da ku a cikin dukkan ainihin sarari wato a sarari a koda da duhu a sarari za ka ga ɗan adam yana da samun wata fikira wani basira da za ga yana ɗan tasarrufin abubuwa a cikin dubu musamman a inda ya sani ɗan adam in ya san wuri misali ɗakinka ne aka zo aka ɗauke wuta to ka san ta inda za ka yi cikin duhu ka taɓa abin da kake so ka taɓa ka fita inda kake so ka fita kuma babu ido babu haske amma kana yin haka to shine Allah ke cewa ai shi wannan ubangijin shine bai ya hadikum fi zulumatil barri shine wanda yake shiryar da ku a cikin dubbai na sarari za ku koma kago ne ga duhun yana tare da shi amma yana iya sarrafa wasu abubuwansa wani makamu ma za ka tafiya mai nisa zai iya yin sa ba tare da jagora ba to waye ne yake shiryar da mutane zuwa ga wannan a cikin dubbai shine Allah tabaraka ta'ala ah wal bahr haka nan kuma shine ubangijin da yake shiryar da ku a cikin dufai a cikin koguna ma'ana kuna cikin kogi cikin dare sai Allah ya yi ma dan adam waɗansu alamomi a sama misali a cikin duhun dare ne sai a sa taurari sai ga matafiyan suna sani a duhun dare masu jan jiragen za su san cewa in ka nausa ta gudun tauraro kaza ta nan ne za ka samu gari kaza in ka nausa ta tauraro kaza nan ne za ka je gari kaza kuma cikin duhu kake wane ne yake wannan in ba Allah tabaraka ta'ala ba dama yana cewa wa alamat wa bin najmi hum yahtadun Allah yayi alamomi da yawa wa ɗan adam yadda yake gane abubuwa ko da dare ko da rana to a cikin dare ya yi taurari yadda ake ganewa don su a da ana tafiya za a ce to in ka ɗauki tauraro kaza ka bi shi shine zai kai ka har gari kaza in ka bi tauraro kaza zai kai ka har gari kaza wa alama wa bin najmi min yahtadun Allah ce to shine wanda yake shiryar da bayi a cikin waɗannan dubbai a sarari ko a cikin ainihin ko wulaɗin wannan yusulun riyaha wane ne yake sake iska idan aka yi hadiri kafin a yi ruwan sama sai ga an yi wata iska kafin ruwan ya zo sannan wannan iskar kuma tana zama bushuran bayani dai rahmati wato tana bushara gaba ga rahamar Allah da za ta zo ita ce ruwan sama sai ka ga ko da makaho ne yana wani wuri daban da zaran an yi hadiri an yi ko bai ga hadirin ba to idan ya ji an yi wata iska to zai iya ce ma to alamar ruwa na kaga wannan ubangiji shi wannan yadda ɗan adam yake iya ganewa to waye ke muku wannan idan ba Allah ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala yace a ilahu ma Allah yanzu akwai wani abun bauta tare da Allah wanda ya cancanta a bauta masa banda Allah amsa da imamu Allah yake cewa ta'ala Allahu amma yushrikun shi wannan ubangiji lalle ya ɗaukaka gaban abun da kuke haɗa shi da waninsa shi Allah shi kaɗai ya cancanta a bauta masa ba da wani ba saboda shi ɗaya ne ruwan bawa a hannu Allah musamman lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi wannan ubangiji da akwai wani Allah bayan shi da yanzu duniyar nan bata zauna yadda take zaune ba tunda ga saman nan tunda take ba a taɓa jin labarin yau wani abu ya faru a sama sama kaza ta bangare ko kuma halittun da suke sama yau rikici ya balle allan kaza da allan kaza suna yaƙi jini ya zubo a ce a ai yaƙi ake a sama ko kaga wani abu ne wadda ya saba da yadda abin yake gudana inda akwai allolin da yawa to tabbas da wata rana sai abin ya faru لو كان فيهما آلهة إلا الله هو لا فسدتا da akwai wani koma bayan Allah nan to da saman nan ta baci da kasan ita ma yau wannan Allah ya ce kaza za a yi ruwan sama wannan Allah ya ce yau kaka za a yi to duk da sai an samu wannan abubuwa to amma shirun shi yake ƙara tabbatarwa cewa akai Allah guda ɗaya a ta'ala Allahu amma yake أمن يبدأ الخلق ثم يعيده فمن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Allah tabaraka wa ta'ala yace abun yabda kalka shin wane ne yake faran halitta ne ba wanda dan adam ya fare shi a cikin cikin mahaifiyarsa daga ɗigon mani wane ne yake wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala shine ya samar da dan adam daga ɗigon mani summa yu'iduhu sannan bayan ya kawo shi duniya wane ne yake ne da ɗan adam bayan ya zo ya rayu bayan mutuwa wane ne in ba Allah ba tabaraka ta'ala Allah shi ne yake kawo ɗan adam shi yake raya shi shi yake matar da shi waman yarzuqukum min as-sama'i wal ard wane ne yake azurta ku daga sama ku samu ruwan sama lokacin damuna ruwa ya zo a yi shuka tsiro ya fito a samu amfani da yawa waye ke wannan in ji Allah ko man yarda ko min sara wal ardi da kuma ƙasa ta yi tsiro din waye ke wannan a idahum ma Allah yanzu akwai abun bauta tare da Allah shine an san babu wanda yake waɗannan abubuwan duka da muka ambata tun daga farko har zuwa yanzu sai Allah shi kadai wala ilahun ma'ahu babu wani abun tarayya abun bauta tare da Allah tabaraka ta'ala to in har haka ne babu wani abun bauta sai Allah tabaraka ta'ala to kul hatu burhanakum kai annabi sallallahu alaihi wasallama ka gaya wa kamuran nan da suke bauta wa wani Allah ka ce musu hatu burhanakum ku zo da hujjojinku akan cewa akwai wani Allah banda ne ka gaya musu in kuntum sadiqina in kun kasance ku masu gaskiya ne annama ilahan a cewa akwai wani abun bauta tare da ni fa'ala shay'an mimma zukira wanda ya aikata wani abu da cikin abun da muka faɗa din duk abin da Allah ya girmo din nan shi yake yin su babu mai yin su in ba shi ba to in ko akwai to a kawo wani Allah da yake yi wanda har ya cancanta a haɗa shi da Allah wajen bauta Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin قل لا يعلم من في السماوات ولا في الغيب إلا الله وما يشكرون أيان يبعثون قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشكرون أيام يبعثون الله تبارك وتعالى يقول كغير النبي صلى الله عليه وسلم كتير مسلم لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب لا يعلم الغيب باب وندي يسمى غيبه mafin samawati wa ardi ma'ana wanda duk yake cikin sammai duk halittar da take cikin sammai da halittar da take cikin kasai a cikin sammai mala'iku misali su suka fi shahara a cikin halittun da suke sama a halittun da suke kasa wanda suka fi shahara su ne mutane to ka gaya musu duka ba wanda ya san gaibu illallah sai Allah shi ne ya san gaibu وما يشعرون أيام الرسول كما سوكا فرم مكنا بسوسن يوشري ذات القيامة بعض المنسل أنا من الله يمكن غير ما لمسنا سنة غير يأخذ كشي كشي أقوي الغيب المطلق أقوي الغيب الحقيقي أقوي الغيب الإضافي دكا ما لمسنا مغانا عقامش haƙiƙanin gaibu na sanin asrar na Allah tabaraka wa ta'ala akwai wanda shi Allah shi kadai ya san kayansa bai sanar kowa ba har annabi sallallahu alaihi wasallama bai san ba wannan ya ce kanci Allah shi kadai akwai gaibun da kuma illa man tabi min rasulih وما كان الله ليطلئكم على الغيب ولكن الله يتبي من رسله من يشاء shi da kansa Allah fara yace shi ubangiji bai kasance yana tsinkayar da ku akan gaibu ba sai dai wanda ya zaba daga cikin manzanninsa ya sanar da shi to idan akwai wanda zai zaba a cikin manzanninsa ya sanar da shi to Allah wane ne a cikin manzannin shi shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kan Qur'ani ya tabbatar da cewa akwai gaibun da manzan Allah shi kadai ya sani akwai wanda Allah shi kadai ya sani akwai wanda kuma manzan Allah shi kadai Allah ya sanar sannan akwai gaibun da kuma manzanni Allah yake sanar da su alimul ghaibi fala yusra ala ghaibi ahada إلا من اتبع الرسول هو فإنه يصرف من بين يديه ومن خلفه وكذا تكاغا أنا akwai gaibin da Allah yake ba sanar da wani daga cikin manzanni a cikin manzanni ana sanar da wayansu su sani sannan akwai gaibin da Allah yakan sanar da zaɓaɓɓun bayansa waliyai su kawai Allah yake sanarwa kamar abin da ya zo a hadisi na sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya bawa yassa sayyida aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautan kwandunan dabino yace to maza ki sauri ki hauzin kyautar ta karbi kyautar saboda kar kyautar ya shiga cikin gabo saboda akwai wadda misali yace duk masu ganinsa akwai abdullahi ko abdurrahman ne da sai da aisha din da asma'u sai ce kuma akwai wata yana matarsa ɗaya tana da ciki kuma yana ganin cewa mace za ta haifa ya faɗi irin abin da za a haifa to kaga nan ya wani gaibi Allah ya sanar da shi wani abin da yake koye wanda shi kadai Allah yake bance shi da wannan ya sani saboda wantakansa a matsayinsa na babban bawan Allah saharin da Allah sallallahu alaihi wasallam a nufin mabarkalo to sai na Umar ma wata rana yana hutuba a cikin masallaci yana cikin hutubansa sai ya ringa cewa aljabal aljabal ya fariya aljabal aljabal ya fariya shi sariyan nan sinna umaru ya tura shi yaƙi a waɗansu ƙasashe shi kuma sinna umaru yana hudu ba a madina amma da a ciki Allah sai masa kashfu ya ga cewa sojansa sariyan nan shine komanda na yakin idan bai biyo ta inda dutse yake ba a inda suke yakin za a musu kofar rabu a kashe su yana cikin masallaci ya gani sai ya ringa cewa aljabal aljabal ya sariya sai zanto huduban da yake yi maganarsa ta koma gun wancan komanda na yaki a yana cikin masallaci yana huduba don har su wanda suke cikin masallacin suka ce yana huduba sai suka ci kuma yana cewa aljabal jabal ya sariya wanda kuma su sun san sariya baya nan wajen sai yake gaya musu ga abin da Allah ya nuna masa to kaga kenan akwai bayan Allah da yawa wanda Allah yake iya haska musu wani abu na koye su gani to wannan duka nau'i ne na gaibu sannan malamai sukan ce yanzu ko misali mutumin da aka sace wa kaya da wanda ya saci kaya ai akwai gaibu a tsakanin ɗaya da cikin su ko yanzu wanda aka ɗauke masa kaya ai bai san inda kayan da yake ba amma wanda ya ɗauki kayan ba ya san da kayan yake kaga akwai gaibun da shi ya sani wannan bai sani to wanda hari abubuwa ma mutane Allah yana akwai abu wanda kai Allah zai sa ka san abu wannan kuma bai san shi ba to ma'ana gaibun dai hawa-hawa ne matsayi-matsayi ne wadda kuma ai asali in an ce ubangiji shi ke abu to sauƙin al'amari ya zo in an ce annabi ya san gaibu ba ana nufin annabin ya shiga cikin ilimin Allah ba a Allah ne ya sanar da shi Allah ne tun da in Allah ne zai sanar kan me abin damuwa a ciki ai ba wani damuwa a ciki a ce a annabi bai san gaibu ba kaza ba wannan duka rashin sanin ubangiji ne daman aishi akwai aiki na khaliq akwai kuma aiki na makhluq wanda ya yi halitta da kuma abin da aka halitta akwai abin da shi khaliq shine zai ba wa makhluq dama ya san wani abu nasa to wannan ba wani abin damuwa bane kuma daman shi mumini ai abin da aka shahara ya shahara da shi shine ya imani da abin da bai sani ba ko daman al'adulƙur'ani farko ba mai ya ce Allah ya ce mana allazina yuminuna bil ghaibi allazina yuminuna bil ghaibi to Allah daman mumini mutum ne wanda Allah ya sa shi imani da ghaibu lahira ghaibu ne kansa imanin ghaibu ne aljanna ghaibu ne to duka waɗannan ainihin gaibu ne to in kuma aljanna tana cikin gaibu ko lahira tana cikin gaibu ko wuta yana cikin gaibu annabi sallallahu alaihi wasallam ya je aljanna ko bai je ba ya je har yana cewa ya ga aljanna sayyidina umaru bai shiga ainihin aljannarsa ba sayyidina umaru bayan suna taɗi ke gaya masa sai sai ya rasu me yasa baka shiga ba sai sai saboda na san kai mutum ne mai kishi shi yasa ban shiga aljanna ka ba karkace an ga ko dini naka sai sai ba ya rasu Allah kai ma zan ba kishin ne ai ba zan ba
بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها حمون بل ذاك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون Allah yana magana a kan tashin kiyama cewa su kafiran Makka ba su san me za a tashin kiyama ba bal bari hal bal daraka ilmu filafira ilmuhum filafira sanin su akan lamarin tashin alkiyama a lahiran nan lalle ainihin ya bibiya ma'ana sun ana yawan faɗansa amma har yanzu ne ma'ana ba san ilimin ba su gaske sanin ilimin lahira din ba bal bari hun fi shakkin sun kasance a cikin kokonto min hari da tashin alkiyama su kafirai suna cewa ma ba za a yi ta ba bal hum min ha'amu bal bari hum su dai kafirai sun kasance amuna sun makance min hari da ainihin tashin alkiyama din
فقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وئدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين
أترابهم وآباؤنا أين لم ترجون وقال الذين كفروا سوى المرضى الكافر wadda suke inkarin tashin alkiyama sukan ce a yi zafin na turaban yanzu wai idan muka kasance turbaya muka rinjijjije muka zama ƙasa wa babuna da kuma iyayenmu duka suka abunan suka rinjijjije suka zama ƙasa a yi na lamukrazuna yanzu wai za a iya fitar da mu a cikin kaburburanmu a tashe mu ma'ana suna ganin wannan abin da zai yi ba لغوينا suka ce haƙiƙa dai an mana alƙawari ne haza na tashi alƙiyamun nan na mu wa ababuna da iyayenku min qablu tun gabanin zuwan ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ana faɗa cewa ba a yi kaza ba a yi kaza in haza illa sabiru awwali ai wannan a maganar tashin alƙiyama da za a tada su bayan sun mutu kullum da din nan ai ba wani abu bane face hirar da sun mutu farko ne kawai hira ne kawai babu na bani da shi kiyama قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تعلن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تعلن عليهم ولا تكن في ضيق مما ولا تكن في ضيق مما يمكرون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul ka gaya musu su kafaran makka siru bil ardi ka ce musu ku tafi a bayan ƙasa mana ku yawo ku yawo ko ta ina fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin aqibatul mujrimin ku duba ku ga ƙaƙa ƙarshen waɗannan kafirai da suka zo gabaninku ya kasance wanda su ma suka yi inkarin azaba suka yi inkarin tashin alkiyama me ya biyo baya bayan sun yi wannan shine an halakar da su don haka kuma in kun ci gaba da wannan kin imani din nan abin da ya samu wa'ancan zai same ku wala ta zan alaihim Allah yake ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri akan irin wannan kafirci da kafirai suke yi suna ce ba ta shi a kiyama ba za a tada mutane ba ba za a yi kaza ba Allah ya ce kada kai bakin ciki akan abin da suke faɗa wala ta kun fi daikin kada ka zance a cikin kuncin zuciya min mayan kuruna a cikin irin wannan abin da suke na makirci din nan kada ka kunta da zuciyarka ka yi haƙuri daman a can Allah ya ce masa la'allaka baqi nafsaka Allah ya kuma mumini shin za ka ta ƙoƙari ne ka nemi halakar da ranka don ba su imani ba to nan ma Allah sai ke ƙara ba shi haƙuri kada ya baƙin ciki ya damu da abubuwan da kafiran da suke faɗa kada zuciyarsa ta kunci dangane da abin da suke na makirci wannan duka ba a nan sallallahu alaihi wa sallama haƙuri ne akan abin da kafirai suke gaya masa Allah yana cewa ya haƙuri fa inna nasiruka alayhi mu za mu taimake ka a kansu za ka samu nasara a kansu inda duk abin da suke faɗa ɗin nan ai zaman makka ne yanzu kuma zaman makkan ta zo kusan ƙarshe zai koma madina to idan ya koma madina a shekara ta ɗaya ta biyu ainihin ne za a yi yaƙin badar cikin wannan watan na azumi ɗin a cikin wannan watan aka yi aka kashe manya-manyan su guda saba'in aka kama saba'in to shi ne Allah yake ba shi haƙuri ya yi haƙuri za a taimake shi ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون وجب لكم بعض الذي تعجلون
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون Allah tabaraka ta'ala ya ci gaba da gaya mana maganganun waɗannan kafirai da kuma gaya Annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa wa yaquluna suna faɗin wai mace hadal wa'du yaushe ne ne wannan alƙawari na azaban nan da aka ce za a yi azaba in ba su imani ba yaushe za a yi in kuntum sadiqina in kun kasance ku masu gaskiya ne akan kura cewa za a yi tashin alƙiyama in to yaushe za a yi قل كجايا مصر أسيان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون babu allazi tastajiluna sashin abin da kuke gaggautawa na azabar nan a sai an ya kuna arradifa lakum ya kusa taimako kusa da ku sosai za za zai zo muku shine yaƙin badar za ku ɗanɗana kuɗan ku na kisa a wannan wajen sannan sauran alaman kuma sai an je lahira bayan mutuwa inna rabbaka wa inna rabbaka وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن قلوبهم وما يعلنون
wa inna rabbaka lazu fadlin 'ala an-nas walakinna aktharahum la yashkurun wa inna rabbaka la'alamu ma tukinnu suduruhum wa yu'linun Allah tabaraka wa ta'ala yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wa inna rabbaka sadu ubangijinka lazu fadlin ma'abucin falala ne mai yawa 'ala an-nas akan mutane yana musu falala da yawa a cikin falalarsu ce ma waɗannan kafiran da suke ta gaggauta azaba yaushe za a yi azaba ake jinkirta musu azaban ba a musu shi da wuri wannan yana cikin falalar Allah sannan kuma falla Allah ya yi wa halittarsa ku muminai da saura Allah ya yi falala da yawa amma Allah ce walakin na aksarahum mafi yawan mutane la yashkuruna ba sa gode wa farar da Allah ya musu musamman kafirai ba sa godewa dangane da jinkirin azaba da ake musu ba sa kuma godewa bisa ainihin farar da aka musu na jinkirta yi musu azaba din nan ana Allah kenan anan yana nufin yana so idan ya ma ni'ima ya ma wata falala to ka gode masa kamar yadda kullum muke faɗa cewa ita ni'ima idan kana yawan gode wa Allah to sai Allah ya ƙara ta kun ga abinda annabi Sulaiman a karatun na baya yake faɗa alhamdulillahi allazi menene yake cewa ne yana cewa ullimna man qatayr wa utina min kulli shay inna hadha la huwa al-fadlul mubin ko yana faɗan abubuwan da Allah ya masa har yana cewa lokacin da aka kawo masa gadon bilkisu a gabansa yace inna hadha min fadli rabbi liyabluwani liyabluwani a ashkuru am akfur wa man yashkuru fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid to kaga duka nan ana nuna mana cewa in ni'ima ta zo maza maza kai kokari ka gode wa Allah bisa ni'imar da yi idan ka gode to zai kara wa in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi mutashabbi to Allah tabaraka ta'ala yake cewa lakinna aksarahum la yashkurun Allah sa mu muna da cikin masu godiya ga ni'ima dan saboda ya kara wa inna rabbaka sani ubangijinka da ya alamu wallahi ya san matukin sururu abinda ainihin zukatansu suke koyewa su waɗannan kafirai wa ma yu'minuna da abinda zukatansu suke bayyana duka Allah ya sani na kafiran da na kowa duk abin da mutum ya koya a cikin zuciyarsa Allah ya sani duk abin da ya bayyana Allah ya sani
وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يبص على بني إسرائيل الذي هم فيه يختلفون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون الله تبارك وتعالى أن يكتمنا وما من غائبة في السماء باب وان أبو ودي قويا أتتن سما إياكا قويا باب شي والأرض هو قويا أتتن قصا باب وان أبو إلا في كتاب مبين فاتينا أتتن littafin Allah mabayyani shine lauhul mahfuz shi ko mene da yake sama ko yake ƙasa dukka da ma yakunu duka yana nan yana rubuce a lauhul mahfuz Allah ya san da shi na hada alquran Allah ya ce to ka sani fa wannan alqur'ani da muka saukar da shi akan annabi sallallahu alaihi wa sallam kai abokin zance ya qussu ala bani isra'ila yana kistanta labarurruka da bayanai akan banu isra'ila su ne wadda aka same su a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ba su labari filla filla akan aksarar lazihun fi yaktalifun akan mafi yawan abin da suka kasance suna saɓani a kansa na lamarin annabi isa ne ko lamarin annabi musa ne ko wani abu da ya faru to idan ana so a samu labari mai kyau mai gaskiya to sai a koma cikin alƙur'ani to shi alƙur'ani shine zai ba da kissan abin da yake hakikani tunda su kafirai misali nasara suna cewa annabi isa dan Allah ne annabi isa kaza ne to idan kana so ka san annabi isa sai ka zo cikin alqur'ani sai ka gane waye annabi isa da salatu wassalam tun daga aihuwansa qur'ani ya faɗi yadda aka haife shi yadda mahaifiyar ta samu cikin qur'ani ya faɗa yadda ta haife shi duk ya faɗa kuma shi kansa ya kada baki ya faɗa cewa inni abdullahi ba inni ilahun ba ya ce inni abdullahi a teniyar kitaba wa ja'alani nabi'a wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa ausini bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya zalika fi sabbi maryam kaga duka qur'ani in suna so su san labarin anan za su samu ya aka yi kaza duka Qur'ani yana kissantawa yana faɗin hakikan abin da yake faruwa don haka Allah ya ce inna hadha qur'ana yaqussu ala bani isra'ila aksar alladhina fi yaqtalun
wa innahu lahudahu wa rahmatul lil mu'minin inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmihi wa huwa al-'azizul 'alim wa innahu lahudan ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم الله تبارك وتعالى يكتب هذا بيان أكم القرآن يقول وإنه هذا الشيء من القرآن لهدى والله شريعة من الضلالة بالبتة ورحمة مع القرآن رحمة للمؤمنين لأي المؤمنين لك عذاب الله هو الذي كربي القرآن يإيماني to ya kuci daga azabar Allah inna rabbaka sanu wa yidinka yaqdi yana mai hukunci bainahum a tsakanin su bi hukmihi da hukuncin sa ai da azabar sa wa huwa al-aziz shi wannan Allah shine mabuwayi mai rinjaye al-alim masani kuma bima ya hukumu bihi da abin da yake hukunci da shi fala yumkinu ahadan مخالفته كما خالف الكفار في الدنيا اليوم haka nan ba shi masani ne da abin da yake hukunci da shi babu wadda zai ainihin saba masa a cikin halitta kamar yadda su waɗannan kafirai suka saba a nan duniya wa annabawansa ba zai yi ba yana sanin ko ba shi Allah subhanahu wa ta'ala fa tawakkal to lokacin da ta alhamdulillah abin da mutum da zai yi Allah ba mu ranar sa abin da shi Allah shi ka sama to shi azumi daman yakan fara ne daga ketowar alfijir zuwa faɗuwar rana wannan lokacin shine lokacin da ake bukata a kiyaye kowane abu wadda ya shafi karya azumi tunda jini na haila yana daga cikin abin da yake karya azumi to amma abin da za ta tabbatar shine in ta tabbatar da rana ta faɗi ta sha ruwa sannan jinin ya zo tabbas azuminta yana nan ba abin da ya same shi sai dai gobe ta shirya cewa ta san ba ta da alfa za ta yi azumi ba amma idan dai jinin ta gan shi kafin faɗuwar rana nan kan ba ta da azumin wannan rana amma in dai ta tabbatar cewa sai da ta sha ruwa sannan sai ga jinin kuma ya zo to jinin bai da alaƙa da azumin Allahu a'lam muna yi wa shugabannin makarantun islamiyya na jihar gombe barka da zuwa da kuma kama ziyara da suka yi a wannan zariya mai albarka ina fatan alkhairi ina kuma godiya da samun ziyara da suka yi ina saka musu alkhairi اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبركاته ما سبق ناصر